الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين خاتم الأنبياء وإمام المرسلين ورئيس جر المحجلين نبينا محمد وعلى آله الطاهرين المطهرين وصحابته الهادين المهتدين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته alaikum assalam
da farko ina mai sake nana ta godiya ga Allah subhanahu wataala da ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci mai albarka
ina wajen yana yammacin sha uku baya sai ga watan Ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam daga garin Makka zuwa birnin Madina na da shekara 1446 wanda kuma yi daidai da 13 din ga watan uku watan Maris 2025 miladiya a wannan masallaci mai albarka masallacin Juma'a na Mu'adh bin Jabal da ke nan unguwar Abba Ibrahim a garin Damaturu fadar gwamnatin jihar Yobe domin ci gaba da majalisunmu na tafsirin alkur'ani mai girma cikin waɗannan kwanaki masu albarka na wannan wata na ramadan a jiya mun fara tafsirin aya ta 25 26 da 27 cikin wannan sura mai albarka suratul isra sura ta 17 cikin jerin banan surorin alkur'ani daga sama zuwa ƙasa fadin Allah madaukakin sarki wa ati dal qurba haqqahu wal miskin wa ibn sabil wa la tubaddil tabdira innal mubaddilina kanu ikhwana shayatin wa kana shaytanu li rabbih kafura kuma insha Allah za mu dora daga inda muka tsaya a jiya din kafin nan za mu duba yan tambayoyi masu kallon mu ta internet ta online su ma suna da tambayoyi sun ce wai kullun sai dai amsa na takarda ba amsa nasu insha Allah lokaci ya bada dama za mu dubo su daga cikin tambayoyinsu wannan yana cewa assalamu alaikum malam ina tambaya game da bai'ul ma'dum bai'ul hasa khiyarul majlis khiyarul shart khiyarul ay khiyarul gabn Allah wannan ai darasi ne na mai zaman kansa ai to to almuhim a gurguje tunda dai mun karanto ta bai'ul ma'dum shine siyan abin da babu ka siyar da abin da babu wannan wasu malaman sun ce nau'i ne na bai'ul gharar cinikin abin da hada cinikin abin da babu tabbas ko kuma nau'i ne na bai'u malam tamlik abin da baka mallaka ba kamar yadda ya zo aka yi annabi sallallahu alaihi wasallam ya hani da shi a hadisai guda biyu hadisin hakimu bin hizam da kuma hadisin abu hurairata na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an bai ilgarar da kuma la tabi ma laysa indaka waɗannan waɗannan hadisai guda biyu sun yi ishara ka siyar akan haramcin siyar da abin da baka da shi ko kuma baka mallake shi ba so suka ce nau'ul ma'dum abin da babu shi ma haka ne istithna'i a haka shine a cinikin abin da yake mausufun fi dhimma abinda aka siffanta shi babu shi amma an yi maka oda kamar cirikin oda da ake yi an siffanta maka shi ka kawo duk da baka da shi za a iya baka kuɗin a ka kawo shi a gaba amma in ba wannan ba in dai abu bi ainihi ne sai ka mallake shi zaka iya siyarwa wanda wannan shine ma'anar halin annabi sallallahu alaihi wa sallam akan bai'ul ma'lum na biyu bai'ul hasa nau'i ne na kasuwanci da ciniki da ake yin sa a jahiliya wanda ya kama da caca annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi hani a kansa a hadisin abu huraira na an bai ilgarar wa bai ilhasa shi ne mutum ya yi ciniki na canke-canke yadda suke yin sa a jahiliya mutum zai zo da dutse sai a ce yanzu ka jefa duk inda kan duk inda dutsen ya fada to an siyar maka wannan kayan dubu goma kowanne iri ne kuma akwai na dubu goma akwai na dubu takwas akwai na dubu hamsin akwai na dubu biyu to idan ka jefa kan wanda ya fada shi ne rabanka to kaga wannan akwai nau'i na garar a ciki akwai nau'i na caca don haka shari'a ta yi haramci a kai a yanzu akwai ire-irensa misalinsa da za mu gani akwai a ciniki da ake yi na balun na yara ko na yara hawa-hawa akwai katuwa wacce ta kai naira ɗari akwai 'yan ƙanana 'yan naira biyar-biyar akwai kuma 'yan saffa 'yan goma-goma akwai wanda sun kai naira hamsin sai a ce kowace ka ɗauka naira ashirin ko duk wacce lambar da ka ɗauko ita ce taka to wannan nau'i ne na caca bai halatta ɓangaren tambayarsa na biyu khiyar akwai nau'in khiyar zaɓi na fasa ciniki shi ake cewa khiyar a kasuwanci alkhiyarat fil bai zaɓin fasa ciniki asali ƙa'ida shi ne idan aka gama ciniki aka rabu bayan an yi cinikin tofa ciniki ya faɗa ba za ka dawo daga baya ka ce ka fasa a baka kuɗinka ba wannan ita ce asali ƙa'ida ta ciniki shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce al'aba'i'ani bil khiyari malam ya tafarraka masu ciniki guda biyu suna da zaɓin fasawa mutukar ba su rabu ba amma idan suka rabu to ciniki ya kudu kai da ka siyar ba za ka koma ka bi shi ka ce dawo min da kayana na fasa ba ciniki ba karya ba ne shi da ya siyar maka ba zai shi da ya siya a wajen ka ba zai dawo daga baya ce ga kuɗi na na fasa ba wannan ciniki ba karya ba ne ana iya yin iqala a fasa ciniki a ƙara ciniki akan cinikin ma'ana shi sai ya siyar maka sabon ciniki za a yi ka iya siya sama ka iya siya ƙasa ka iya mai da kuɗin ko dai ya zama tauliya ko haƙiƙa ko murabaha wannan duk ana iya yin sa a iqala an gane ko to zaɓin da kake da shi shine lokacin da kake tsaye a wajen sanda ba ku rabu ba wannan shine khiyarul majlisi zaɓin da masu ciniki guda biyu suke da shi lokacin da suke yin ciniki ko da ka ba da kuɗi an karɓa sai ka ƙara nazari kai anya kuwa kai na fasa ba ni kuɗi na tunda baka bar wajen ba dole ya baka kuɗinka ya siyar maka waya ce yana zaune sai ya duba bayan ya siyar maka dubu ɗari biyu da hamsin sai ya tuna to ai gobe lahadi tunda yanzu kaka ne kaka ce yan ƙauye da sun samu kuɗi za su zo wataƙila ma zai iya sayar musu dubu ɗari biyu da saba'in sai ce ka malam ka buɗe wayan nan zai ce a ban buɗe ba gaskiya na fasa ga kuɗinka sai ka karɓi kuɗi ka bashi kuɗinsa ka karɓa ba zai ce ai ka riga ka sayar mu ba ai kuna tare wannan shine khiyarul majlisi idan ana tare kowa yana da zaɓi ko ka ci gaba da ciniki ko ka fasa amma idan aka rabu to baka isa ka dawo ka ce an fasa ba domin ciniki ba wasa bane ciniki ba ƙarya bane nau'in khiyar zaɓin fasa ciniki akwai zaɓin ciniki na sharadi wanda ake ce masa khiyaru sharti wanda zaka allaka shi da faruwar wani abu ne na siyar maka da wayan nan amma sai idan babanmu ya yarda in na je na samu babana in ya yarda na siyar to na siyar ko mace ce ta ce to za ta siyar maka da filinta amma sai ta nemi amincewar mijinta sai ka tafi to idan ta ce to fa mijin nan fa ya ce gaskiya kar a siya to shikenan sai a baka kuɗin ka dama kun yi sharadi wannan khiyaru sharti kenan nau'i na khiyar da ya ambata shine khiyarul aibi zaɓin fasa ciniki a sanadiyar aibi an siyar maka a wani abu wanda yake da wata siffa da ka ɗauka akwai ta da ka je sai ka tarar akwai matsala babu wannan siffar da akwai misali ka siyi waya akan two sim ce da ka je sai ka ga guda ɗaya ne kai kuma an siyar maka akan dual sim take zuwa da shi to da ka buɗe sai ka ga daga wajen memory sai wajen sim ɗaya to wannan aibi ne baka buƙatar sa sai ka dawo masa da shi ya baka kuɗin ka ko kuma akwai abin da ake cewa arsh arshul ai wannan arsh din shine a biya ka compensation na abin da aka ƙara din na abin da ka rasa din ko kuma ya siyar maka waya akan 2 a akan 60 64 GB ko haka take zuwa ko 64 GB da ka je ka bude sai kaga 34 ce a sai kaga 32 ce to 32 ba za ta yi ba to ai kai mai ba 32 ka siya ba ko kuma ka siya a matsayin 128 da ka je ka bude sai kaga 64 ce a'a ba haka bane ko ram din ka siya a matsayin 8 ne da ka zo ka bude sai ka ga 4 ram ne to ba zai yiwu ba tunda 4 ram ne to ka fasa wannan dole ya dawo maka da kudin ka sai ce to shikenan na siyar maka ita yanzu tunda da 250 ne yanzu ga 30 na siyar maka 220 wannan ƙari shine arsh din ya halatta idan ka aminta amma idan ka ki aminta dole sai ya dawo maka da kudin ka saboda sabanin yadda kuka yi ciniki ne na ƙarshe da ya ishara gare shi ne khiyarul ghafur zaɓi na fasa ciniki a sanadiyar a sanadiyar ƙarancin farashi abinda ake sayarwa dubu ɗari biyu da hamsin sai ka zo ka siya a dubu sai aka sai sai sai- sai aka siya a wajenka a dubu ɗari da casa'in so kana da zaɓi saboda an an an cutar da kai a farashin kana da zaɓin ka koma a canja duk da yake jamhurin malamai suna cewa idan dai mutum mai zaɓin kansa ne mai hankali ne mai wanda yake da ja'izu tasarrufi ne zai iya tasarrufi akan kayansa wannan khiyar din a babu shi wallahu ala wa ala a mai tambaya na biyu yana cewa assalamu alaikum mala- malam yaya mutum zai yi da kuɗin da ake ƙara masa a banki a savings account Ah, ina fahimta yana magana savings account na conventional bank Ah, kuɗin da aka ɗora maka na interest haramun ne domin rance ka ba su suka yi amfani da shi suka dawo maka da kuɗin ruwa wannan ƙarin da suka maka haramun ne riba ne kusan da ittifaƙin dukkanin malaman duniya banda shigo na wasu daga cikin malamai da suke da'awar cewa da- riba ba ta shiga mu'amalar kuɗaɗe wannan na takarda fiat currency da muke amfani da shi to don haka fatawar da majalisar koli ta fatawa ta maluma a ƙarƙashin ƙungiyar musulmin ƙasashen musulmin duniya organization of islamic cooperation a ƙungiyar da majalisar da ake ce mata islamic fiqh academy sun ba da fatawa shekaru da dama da suka wuce cewa wannan interest din bai halatta a bar mu a bai halatta a ci kuma bai halatta a bashi a banki dan wani sai ya ce shi ba zai ci ba bari ya bar wa bankin in ka bar wa bankin ai ka ƙara wa barna dawaki ne to yadda ake yi malamai suka sai wannan majalisar fatawa ta ce yadda za a yi da shi za ka karɓa ka yi takhallusi da shi ma'ana ka rabu da shi ka ba da shi ba da shi kuma ba za ka bayar a cikin abin da za ka amfana da shi ba ne ko abin da za ka rage wa kanka ɗawainiya misali akwai tsofaffinka da kake musu cefane sai ka samu interest da a savings account ɗinka da aka ɗora maka naira dubu saba'in da biyar sai ka siya musu shinkafa indiya da wannan kuɗin ai kai dai ka yi tasallusi da shi a ba tasallusi kai ba naka ne kai kai amfani da shi ka ci riba amma ba laifi ba ne ka ɗauka ka kai gidan marayu ka siyi shinkafa ka kai gidan marayu a ciyar da marayu da su ba laifi ba ne ka ba da ka ba wa mai tifar ƙasa kuɗin ya kawo ya zuba a titin ku inda ruwa yake kwanciya da damuna ba laifi ba ne idan akwai wasu masu ƙaramin ƙarfi ka ba su siya amfani da shi ko kuma kai wani aiki wanda yake gama garin al'umma za su amfana malamai suka ce ba a so a sanya shi a cikin al'amura na ibada masu muhimmanci saboda kuɗi ne ba mai tsarki ba ko kada ka ce za ka ba da shi a ginin masallaci ko kuma ka siyo ƙur'anai don a sa a da- da- a ajiye a masallaci a dinga karantawa wannan ba daidai ba ne so su waɗanda ka bawa zimmarsu bari'a ce domin kai a wajenka ne yake haram su a wajensu ya bar dimmarka ya koma wajensu su kuma ba haram ba ne a wajensu don haka za su iya amfani da shi wannan ita ce fatawar malamai a da dama dangane da wannan matsala sannan kuma ba za ka yi tsammanin samun lada daga wannan takhallusin da kai da shi ba a matsayin ka bayar in ka ce ka bayar ka samu lada wannan ba za ka samu lada da shi ba sai dai ka samu ladan kin cin haram kana da wannan ladan ba ladan gujewa haram domin haram a barinsa akwai lada domin yi wa Allah subhanahu wa ta'ala biyayya ne akan abin da ya hana to kana da wannan ladan na ba- na barin haram amma ladan sadaka da ba su da kai wannan baka da lada wallahu ala wa ala ina ga ya kamata mu duba masu tambayoyin a wanda suke following ɗinmu online akwai tambayoyinsu ko guda ɗaya mu duba yawa wannan yana cewa assalamu alaikum wa rahmatullah malam na karɓi sallama ta ta aiki kusan miliyan hamsin kuma ina so na fara kasuwanci da su sai wani ya bani shawara cewa na yi investing a treasury bills commercial papers da fgn bonds saboda suna da high returns kuma low risk ne don Allah malam menene halascin juya kudade ta waɗannan hanyoyi na gode wannan tambayar tasa kun san treasury bills kun san commercial papers kun san conventional bonds to watakila in ku ba ku sani ba shi da ya tambayar yana bin watakila ya sani ko watakila ma yana tare da mu online ya- yana sauraro waɗannan abubuwa da ya ambata hanyoyi ne na juya kuɗi na zamani da ake amfani da su a portfolio investment wanda dukkaninsu fixed security income instruments ne da ake amfani da su a capital market da ko kuma financial market in general abin da yake da alaka da treasury bill short term instrument ne da ake yin sa ko dai kwana 90 ko kwana 182 ko kuma kwana 368 a 64 wannan su ne kwanakin da ake iya issuing waɗannan treasury bills ɗin. yadda kuma yake gwamnati ce take karɓar bashi a hannun mutane na abin da ta kam ne wannan kuma long term ne amma dukkanin su rance ne ake bawa ko gwamnati ko kamfanoni da kuma ƙari ana siyar da su as the- at discounted rate idan aka tashi biya lokacin maturity su kuma zaka biya a cikin full kuɗin da aka ba da, da aka bayar sannan suna da liquidity a abin nan liquidity a, liquidity instrument ne zaka iya siyar da shi lokacin da kake so bayan ka siya idan kana bukatar sa zaka siyar zaka kai kasuwar hada-hadar hannayen jari wanda suke bukata za su siyar maka su kuma su dawo maka da kudinka akan wannan discount din da ka siye shi to waɗannan su ne wannan shine bayani akan abubuwan da ya ambata guda uku treasury bills commercial papers da kuma ah, da kuma bonds hukuncinsu a shari'a kusan hukunci ɗaya ne domin dukkaninsu interest bearing conventional instruments dukkaninsu akwai interest a ciki don haka haramun ne babu compromise a ciki gwamnati ce ta ranci kuɗinka misali ta ranci miliyan 80 za ta biya ka miliyan 100 a shekara ɗaya kaga ka samu miliyan nawa 20 riba kaga yadda ya bashi shawarar yace akwai riba mai yawa ga miliyan 20 ya samu a cikin miliyan 80 da ya sa ga miliyan 20 ya samu a fili to amma halal ce ko haram haramu ce to amma alhamdulillah wasu daga cikinsu akwai alternative kamar abin da yake da alaka da a conventional bond akwai madadinsa shine sukuk yadda ake gudanar da conventional bond rance to haka kuma sukuk shi ana gudanar da shi a matsayin kadara za ku gina ku taimaka wa gwamnati ta gina abinda ta, kuka gina za ta dinga ɗaukar biyan ku kuɗin haya a wannan titunan da kuka gina idan muka ɗau misalin sukuk ɗin tituna da aka yi na federal gamma wanda yawanci za ku gan shi a hanyoyinmu nan ko gashi nan za ka yi ta gani sukuk 1 2 3 har zuwa 6 so wannan ra- ba rance aka ba wa gwamnati ba titin gwamnati da take so ta gina ba ta da kuɗin da za ta gina a lokacin sai 'yan ƙasa suka tara kuɗi suka gina mata sai ta dinga biyan su kuɗin hayar yanzu nasu ne idan lokacin biyaye za ta yi bullet payment sai ta biya su gaba ɗaya sai ta karɓi titin yanzu ya zama nata wanda aka yi na farko duk wanda kuka ga su kukwan na 2017 shekarunsa shekara shida ne teno ɗin kuma an gama biya yanzu ya zama na gwamnatin tarayya yawanci ma an ci cire yanzu yanzu ba na 'yan kasuwa ba ne na gwamnati ne to haka kuma nan da 'yan shekaru su kuku zai tafi haka tiri haka ko har zuwa 6 da ake ciki da kuma sabo da za a yi sukuk na bakwai to don haka a takaice wannan madadi ne maimakon wannan shawarar da aka baka keken bera ne in suka tsora ka kada ka hau ka nemi sukuk lokacin da za a ishu sukuk ka sa kuɗinka duk bayan wata shida za a dinga baka kuɗin hayar wannan titin kuma halalan ɗayiban ne suka samu kwanciyar hankali treasury bill currently babu alternative din shi duk da ana ta kokari ana ta yunkuri a ga yadda central bank za su kawo madadin sa an ba su shawarwari amma dai har yanzu bai materializing ba muna fata insha Allah a abin zai samu cikin gaggawa domin a samu hanyoyin da za a dinga ciye juya kuɗaɗe ta halal na ƙarshe commercial papers shi an fara kwanan nan ina ga akwai ah, wani capital market operator fund managers imable capital da su wasu da ko bitiba ko menene sun yi issuing ko biliyan a- hudu ne ko biliyan nawa ne in trenches dai na commercial papers shi wannan an fara amma shi ma ba shi da yawa wanda dai yake da yawa sosai sukuk ne dan na baya bayan nan wajen miliyan 350 biliyan 350 aka yi so insha Allah zaka iya sauraron wannan a idan ya fita to zaka iya juyawa kuma kuma da kuke sauraro in kun fahimci bayanin sai ku je ku buɗe CSCS account da any stock broker da yake da license a capital market karkashin kulawar hukumar Securities and Exchange Commission to kuma sai ku shiga ku fara samun na ku alaƙin ko ba haka ba wallahu ala wa alam to ina ga ya kamata mu tsaya wannan kamar addu'a yake nema malam ina neman addu'a ne na yi auren ƴata yau shekara kenan kuma amma matsalar jinnu sun hana ta zaman gidan shine muke barar addu'a ga ƴar uwa musulmi a taya mu da addu'a Allah ya bata lafiya ya kuma raba ta da su Allah ya bata lafiya ya kuma raba ta da su ya kare mu gaba daya da zuriyar mu daga sharrin waɗannan mutane da muke rayuwa tare da su ai, mu- sai kuma insha Allah mun zo an kammala karatu ma Allah ramma zai sa addu'a ƴan uwa ɗan uwa yana bara addu'a Allah ya sa mu dace
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا Mm.
إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا na'am Allah subhanahu wata'ala yace wa ati dal qurba haqqahu wal miskina uba wa ma'abuta kusanci haƙƙin su wal miskina da miskinai wabna sabili da ma'abuta tafarki wala tubaddir tabdira kada ku yi almubazzaranci mai yawa innal mubazzirina domin su almubazzarai ikhwana shayatin ɗan uwan shaytanu ne wa kana shaytanu shi ko ogan su kwata kwata shi iblis li rabbihi ga ubangijinsa ya kasance kafuran mai kafircewa ne korarre ne daga rahamar Allah subhanahu wataala dan haka bai kamata ku bi tafarkinsa ba kamar yadda muka fara tafsirin wannan aya a jiya Ubangiji subhanahu wata'ala ya ambaci wasiyoyi guda hudu a cikin wannan sura a a cikin wannan aya bayan wasiyoyi guda biyu da aka ambata na farko wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu na biyu wa bil walidayni ihsana to na uku wa ati dal qurba haqqahu wal miskin bayan haƙƙin iyaye to sai haƙƙin ƴan uwa haƙƙin ƴan uwa da kuma sadar da zumunci da su wanda wannan ayar tana ishara zuwa ga sadar da zumunci da kuma kyautata wa waɗanda suke ma'abuta zumunci din ta fuskar infaki ubangiji subhanahu wata'ala ya yi umarni da a sadar da zumunci wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arhama a wani wajen yake cewa wanda cikin siffofin bayin Allah na kwarai yace walladina yasluna ma amara Allahu bihi an yusala wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisabi da ya tashi bayanin siffofin waɗanda suke mutanen banza sai ce wallazi ne ya ƙasa'una ma amara Allahu bihi an yusala wa an yusala ulaika لهم اللعنة والهدى na ulaika lahumul la'natu wa lahum su'ud dar waɗanda suke yanke abinda Allah subhanahu wata'ala ya umarni da a sadar da shi su kuma mu'minai su ne waɗanda suke sadar da abinda Allah subhanahu wata'ala ya umarni da a sadar da shi wanda yake malamai sun ce shine zumunci don haka zumunci yana da matuƙar muhimmanci da dukkanin nau'o'insa sawa'un na hannu ko na baka ko na ƙafa duk wanda ka samu dama kada ka jira sai wani ya samu zumunci na hannu shine ka miƙa yana daga cikin gaba-gaba a mu- a a zumuncin yanzu to zumunci kuma na ƙafa shine ka taka ka je inda ɗan uwa yake zumunci na hudu na uku na uku shine na na baka shine kai gaisuwa yana ƙarfafa idan duka ukun suka haɗu a ce ka je ka miƙa kuma ka yi gaisuwa amma kuma ba lallai ba ne idan ka samu damar ɗaya ko biyu a ciki ka ce dole sai ka samu damar duka in kana da damar miƙawa ba ka da damar zuwa aika musamman yanzu a zamani na transfer ɗin nan kowa da account number musamman ofe da suka zo suka gano wani salo kowa da account number sa in ma baka sani ba kawai ka sa lambar mutum ka cire ziron farko in ka sa ka sa ofe in kai wa mutum biyar da wahala guda uku baka samu lambar wayarsu ba ba ka ga ba ma sai ka tambaya ba sai ka ma yi irin sadaka din nan ma zaka iya wa mutum sadaka rajulun akhbaha la tasaddaqa bi sadaqatin fa akhbaha hatta la ta'lama shimaluhu ma yaminu shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu to haka kuma idan kana da damar zuwa ba abin miƙawa ɗin kada ka damu ka je ka gaishe su ko da ba za su ji daɗi ba kai zumunci kake yi domin shi zumunci ba biki ba ne ba biya ba ne kana yi ne a matsayin ibada annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce laisa alwasilu bil bukafi mai sada zumunci ba fa wanda yake biya ba ne ba biki ba ne ba do me i do you ba ne do me even if you don't uh, do it to you even if you don't it- do it to me ne ba do me I do you bane wannan ai ba komai bane wanda ka haɗu da shi ma a wajen aiki ma sai in in ya ma zumunci sai kai masa kofa ka zo service kai kofa shi kofa kofa shon in ya je garin ku kai ma sai ka je garin sa ai ba wani abu bane daban ko ba haka ba kanin dan makociyar baba- ba- ba- ba- matar babanka ma sai kai zumunci da shi in yayi maka zumunci wannan ba komai bane amma zumunci na nasaba wannan ibada ne ko mai dan dan uwan ya maka zumunci ko bai maka ba kai ka sadar da bangarenka dan haka ubangiji subhanahu wataala yayi umarni da bayan hakkin iyaye to a sadar da zumunci wanda kamar yadda muka ambata a jiya ci gaban hakkin iyaye shine sadar da zumunci yana daga cikin ɓangaren hakkin iyaye kamar yadda ya zo a hadisin Abdullahi bin Rabi'at al-Aslami annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa masa cewa bayan iyaye sun rasu akwai sauran haƙoƙi daga ciki akwai sadar da zumuncin da baka da wata nasaba in ba ta hanyar su ba to don haka wannan yana da matukar muhimmanci hakanan a wani hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ummaka fa wa abaka thumma adnaka wa adnaka wa fi riwayatin thumma al-aqrab fal aqrab to wajen sadar da zumunci to zaka fara da iyaye ne a fara da mahaifiya sai a sai mahaifi sannan sai kuma mafiya kusanci sai mafiya kusanci adnaka fa adnaka thumma al-aqrab fal aqrab so don haka za a duba waɗanda suka fi kusanci ne bayan iyaye waɗanda suke biye da su su ne ‘yan uwa jihatul umuwa in ta kare sai jihatul sai jihatul ukuwa bayan ta sai jihatul umuma to haka kuma zai ci gaba ‘ya'yan ‘ya'yan ‘yan uwa da ‘ya'yan abaffannai da ‘ya'yan kawunai waɗannan dukkanin suna daga cikin a ma'abota zumunci da ubangiji subhanahu wata'ala ya umarni da a sadar da zumuncin su a cikin wannan aya wa ati dal qurba haqqahu to sai kuma yace wal miskin da kuma miskinai su wane ne miskinai miskini shine dan uwan fakiri kalmomi ne guda biyu da a nasoshi na shari'a musamman a cikin alqur'ani idan suka haɗu sun rabu in suka rabu suna tare malamai suna cewa kalmomi ne waɗanda suke da alaƙa ta ƙudda ƙud tsakaninsu idaftaraka ishtama'a wa idajtama'a iftaraka idan suka haɗu a waje ɗaya to kowanne ma'anarsa daban-daban idan aka ambaci miskini aka ambaci fakiri kamar inna masadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal amilina 'alaiha ko wal mu'allafatu qulubuhum ko to kafin nan da aka ce a- a cikin nan da aka ce inna masadaqatu lil fuqara'i wal masakin an hada su waje ɗaya to suna nufin ma- miskini daban fakiri daban amma duk inda aka ambaci miskini shi kadai kamar anan kamar anan da aka ce wa ati dal qurba haqqahu wal miskina to ya hada hadda fakiri min babil aula a kuma inda aka ambaci fakiri shi kadai to ya hada hadda miskini shi kuma ma afa Allahu ala rasulihi min ahli alqura falillahi walir rasuli walidil qurba wal yatama ko والمساكين والمساكين كي لا يكون وابن السبيل دولة كي لا- وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم با إتبا للفقراء الذين أحسروا أخرجوا من ديارهم الفقراء سو كدي أكا أنبتا عن أنتونان يا هذا هذا مسكيني مثال سا كمر حسن دا أسيني ني إذن كذا مالا حسن سي كتشي مسا أسيني زي أمسا كوبا زي أمسا با na'am shi kadai kenan in ka ga Usaini kace mala Hassan zai amsa ko ba zai amsa ba to idan suna tare da Usaini sai kace wa Hassan Usaini sai ya ce malam Usaini ana magana idan kace wa Hassan Usaini kace Hassan sai ya ce malam Hassan ana magana ko ba haka ba idan suna tare sai kowa daban-daban amma in suna haɗe kowa yana amsa sunan ɗaya ba za su rarrabe ba ko ba haka ba to a nan da aka ce miskini ya haɗa da fakiri akwai maganganu da yawa na maluma dangane da bambancin wane ne fakiri wane ne miskini sannan wane ne ya fi tsananin bukata a cikinsu zance mafi inganci wanda ya dogara da ayoyi na alkur'ani shine wa ya fi talauci miskini ya fi talauci ko fakiri fakiri ko kuma miskini fa ba wai mai tawaya bane ba kamar yadda muke dauka a Hausa bane malamai suka ce miskini ya dan fi dama dama akan fakiri saboda nassin alqur'ani yayi amfani da kalmomin guda biyu al-fuqara al-muhajirin ladina ukhriju min diyarihim waɗanda aka fitar daga gidaddajin su ba su da komai wannan shine fakiri su kuma miskini ya zo a qur'ani cewa suna da majingin ruwa amma safinatu fakanat li masakin ya'maluna fil bahri fa aradtu an a'ibaha wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kull safinatin ghasba to kaga kenan ai miskini har sun miskinai miskinai suna da jirgin ruwa fakirai kuma sun fita daga gidansu ba komai su waye fi tsananin bukata fakiri amma idan sun haɗu waje ɗaya dukkaninsu ana bukatar su ba suka ce malamai suka ce fakiri shine wanda yake da ƙasa da rabin bukatarsa ko wanda ba shi da komai ko yana da ƙasa da rabin bukatarsa idan bukatarsa a wuri naira dubu uku ce to kuma yana samun naira dubu ɗaya da ɗari biyar zuwa ƙasa wannan shine mai fakiri miskini shi kuma shi ne wanda baya iya samun dubu uku shi baya iya samun dubu uku zai iya samun ko biyu da biyar ko dubu biyu amma dai abin da yake samu baya wadatarsa don haka dukkaninsu dai ma'abuta bukata ne kuma suna daga cikin wanda shari'a ta yi umarni da a ciyar a taimaka musu shi yasa a wurare da dama ubangiji subhanahu wata'ala ya ambace su cikin waɗanda za a dinga baiwa dukiya cikin waɗanda za a bai wa dukiya laisal birra an tuwallu wujuhakum qabla al-mashriqi wal maghribi walakin al-birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyina wa atal mala ala hubbihi dawul qurba wal yatama wal masakin wa ibn sabil to dan haka suna daga cikin wuraren da ake so ai infaki a ciyar da dukiya to waɗannan miskinai idan ka zo zaka musu infaki kai dai ka kyautata zuciyarka kai dan Allah kada ka damu da yanayin da suke ciki musamman a irin wannan lokacin da masu bukatar suka yi yawa na ƙarya da na gaskiya akwai waɗanda suka mayar da bara ɗin da neman a taimaka musu a matsayin sana'a tabbas abin da suke yi ba daidai ba ne addinin musulunci baya promotin a yi haka to amma kai kuma da za ka bayar ka sani cewa da ka yi kuskuren in taimakawa gwara ka yi kuskuren taimakawa. Kun gane cikin da wanda yake mai bukata ne ta gaske bai ci abinci ba ya zo ya ce don Allah ka taimaka masa da abin da zai ci abinci kuma kana da abin da za ka bashi. Ka yi kuskuren in bashi saboda akwai waɗanda suke zuwa na ƙarya. to gwara wanda yake na ƙaryen ne a ƙoshe ke zo ya ce yana jin yunwa don Allah ka taimaka masa ka ba shi kuɗin ka taimaka masa wannan ya fi sauƙi an gane ko saboda lokacin da kai ka ba shi don me ka bayar zai tauye maka ajin ladanka zai tauye maka dukiyarka ma na ƙasa malum mai sadaka bayarwar da kai ƙara yau maka zai yi abin da ba a so shine idan kana da yaƙini ka tabbatar wannan regular customer ne ya saba shi kullum ya mayar da wannan sana'a to wannan kada ka bashi saboda kana da yaƙini amma wanda baka sani ba a karan farko ka ganshi ya zo ya roƙe ka babu wani abu da ya bayyana a gare shi na cewa ƙarya yake yi to kai masa hukunci akan albara al-asliya ka taimaka masa kai ka sa a lahira savings account ɗinka ne kuma ka sa don Allah ne kuma zai tafi lahira savings account ɗinka kuma zai amfani ka shi kuma da ya zo ya ya karɓa to shi kuma fa alaihi wizruha laifin wannan karɓar da ya saboda addini ya hana shi ya karɓa duk wanda bai faɗo cikin sharaɗin da shari'a ko bai cika sharaɗin da shari'a ta ce ta yadda a nemi taimako ba yayi bara ya nemi taimako to lallai zai zo ranar tashin alkiyama da zagwayayyar fuska kuma wannan abin da ya karba a wajen Allah Ubangiji subhanahu wata'ala zai hukunta shi akai kai kuma da ka bayar ka bayar da kyakkyawar niyya Ubangiji subhanahu wata'ala zai karba maka idan kayi ikhlasi dan haka da kai kuskuren in taimako gwara kai kuskuren me taimako wani dan uwa da ya karatu a Saudiya yake ban labarin wani malamin su da aka kai masa tsegumin wani ɗalibi ɗan Najeriya da yake karɓar taimakon littafai a wajensu akan zai je ya buɗe laburari idan ya zo sai ya shiga da su kasuwar kurmi sai ya siyar kawai ya yi uzurinsa da kuɗin. To sai wasu suka je suka same shi suka tsegunta mun suka ce wane wannan nan fannin tattafan da yake karbawa ba karantawa yake yi ba ba kuma laburari yake kaiwa ba siyarwa yake yi yace masha Allah riba biyu yace in an siyar musu din su konawa suke yi wanda suke siya da ce a karanta suke ce to ai mun ci riba biyu mun tallafa masa kuma an karanta littafi kun gane fikirin ko kun gane fikirin to wannan shine haka ake so zuciyarka kai a matsayinka na mai taimako ta zama zuciyarka a matsayinka na mai taimako haka ya kamata ta zama kaga dai yanzu nan idan wani ne inda ya dube shi ta wani bangaren sai ce to sai an nemo shi sai ya dawo da kuɗin ko ba za mu ƙara ba shi ba amma shi sai ya dubi abin to ai siyarwar ma da economically an yi supporting ɗinsa kuma ƙarshe dai littafin dama da aka ba shi ma ba so ake karanta ba to waɗanda ya siyarwar ma za su je su karanta an so what ka zama mai kyakkyawar zuciya to shi ne idan zuciyar mutum ta zama kyakkyawa sai tunaninsa akan mutane sai ya yi kyau idan zuciyarsa ta yi muni to sai ya zama akan mutane ma zai dinga muna da zato idan sa a fi'ilul mar'i sa abdunuhu wa aikana ma menene ma ya ataduhu min tawahumi wa saddaka ma ya ataduhu min tawahumi to idan zuciyarka mai kyau ce sai ka dinga wa mutane komai kallon cewa masu kyakkyawar niyya ne to haka idan aka zo neman sadaka kai ka kyautata niyyarka kai abin da ya kamata wabna sabili na uku sai kuma ka taimaka wa ibnu sabil wanda yake kan tafarki wanda yake kan hanya yake halin bulaguro wannan shi ma ba wanda ya ganganci ya fito kawai ya ce ya yi tawakkali ya fito haka kawai ba a'a wanda ya fito hanya guzurinsa ya yanke babu yadda zai shi ma ka yi ƙoƙari in kai ne in kai ne abin ya faru da kai kada ka amsa sunan ibnu sabil musamman a wannan zamani in dai kana da dama ai za ka yi waya gida a turo makarance sai ka ga mutum ya zo yana neman taimako da Allah a taimaka min wallahi gida zan tafi kuma kuɗin mota ta bai cika ba gashi da wayar dubu saba'in dubu tamanin ka ji tsoron Allah ga agogonsa irin wannan mai lamba lamba ɗin irin wanda shi ma yana gane waya in an kira waya za a nuna masa amma ya shi da kuɗin mota smartwatch yawa irin wannan da 'yan gayu kuma a haka ba shi da kudin mota yana neman taimako ka sayar da agogon mana ka biya kudin mota ka ci abinci in ka je gida Allah ya baka sai ka ƙara siya so ibnu sabili ba kowa bane ibnu sabili take hawa kansa a wannan zamani sannan kuma banda wanda ya ganganci ka fito baka da kudin tafiya haka kawai kuma ka tsaya kana neman taimako akan hanya to amma shi ma kamar yadda muka ambata idan mutum ya zo yana nema a matsayin matafiyi din kai idan ka bashi kana da ladanka mutukar ba ya bayyana gare ka cewa a mai kokarin amfani da damar bane wala tubaddir tabdira kada ku yi almubazzaranci iyakacin almubazzaranci wanda wannan shine umarni a ita ce wasiya ta shida a cikin wannan sura kada kai almubazzaranci malamai suka ce almubazzaranci a tabdir shine al'infaƙo fi gairi haƙi ka ciyar a wajen da bai cancanta a ciyar ba wasu suka ce a'a al'adabzir kamar yadda imam mujahid ya faɗa shi ne a infaƙi man an faƙa malahu fil haƙi lam yakun mubazziran wanda baya daga cin abin da ake lissafawa almubazzaranci ga wanda ya ciyar da dukiyarsa ga abin da yake abu ne mai kyau ko da ku ya ciyar da ita gaba ɗaya inda ake cewa an yi israfi shine inda mutum ya sanya dukiya a inda bai cancanta ba ko kuma ya sa adadin da bai kamata ya sa ba a wajen da bai cancanta ba wannan shine israfi shine almubazzaranci amma ga wanda ya ciyar da dukiyarsa ya ciyar da dukiyarsa ya bayar da ita ko da mai yawa ce a wajen abin da za a amfana da shi a rayuwar duniya shi zai amfana ko al'umma za ta amfana ko kuma wajen ɗaukaka addini to wannan ba a lissafa shi a cikin mai tabbir kamar yadda ya tabbata abubakar siddiq radiyallahu anhu ya ka dukiyarsa gaba ɗaya ga annabi sallallahu alaihi wasallam sai na umar radiyallahu anhu ya kawo rabi da ya kawo rabi ya ce nawa usmani nawa abubakar ya kawo aka ce ai duka ya kawo ya ce ka ji mazaji haka abdurrahman bin auf ya taɓa ba da gaba ɗaya ayarin dabbobinsa ya ce da da kasuwancin da da da da dukiyoyin da suke tare da shi yace a je a inf- a- a- a gudanar da aikin Allah da shi to dan haka wannan ba a lissafa shi a matsayin a tafsiri to haka kuma yana daga cikin tabdiri misplacement of priority ka yi misprioritizing infaƙi ko sanya dukiyarka wannan ma yana daga cikin tabdiri shi yasa malamai suka ce a infaƙi dole ka kula da islamic scale of preference fiqhul awlawiyatul islamiyya fiqhul awlawiyat ne ya kamata ka bawa muhimmanci ana farawa da daruriyat sai hajiyat sai tahsiniyat daruriyat su ne abubuwan da suke dole na rayuwa hajiyat su ne abubuwan bukata tahsiniyat su ne abubuwan kwalliya to kai a karan kanka ka fara da abubuwan da daruriyat ne a kanka bayan su sai ka tafi abubuwan bukata kada ka je ka siyar da ka ka ka ka ka siyi hula mai tsada ka siyi shadda mai tsada kana kwambo gidanka kuma ba abinci saboda wannan suturar mai tsada da kasa tahsiniya ce abinci kuma daruriya ce to wannan yana daga cikin tabdir idan ka ki yin daruri ka koma yin abin da yake tahsini ne kamar misali mutum uku ne suka zo suna neman taimako a wajenka ɗaya ya tsaya ya ce da Allah daga Maiduguri suka taho za su wuce Kano gashi ana zafi AC motar su gas ɗin ya ɗan yi ƙasa da Allah ka taimaka musu da dubu biyar za su ƙara gwangwani ɗaya su yi rifilin ɗaya ya zo ya same ka ya ce shi ɗan makaranta ne zai tafi kano kuɗinsa naira dubu uku ne ka cika masa dubu biyar zai hau mota ya tafi gida Kano. Ɗaya kuma ya ce, magidanci ne shi an masa waya mahaifinsa ya rasu a Kano, ba shi da ko sisi, ka taimaka masa da dubu uku da zai hau saman motar kaya a kai shi Kano. Wani za ka taimakawa? Na'am? Na nawa, na ƙarshe? Na ƙarshe, to shi wannan kadar baruri ne abin da yake bukata. wancan shi kuma bukata ce dan da dubu uku sa wancan dan makarantar in ya buji talboji ba zai hawo ba in ya sauka ya karkade jikinsa wa zai gane ai ba lalle sai ya hau sharon ba ko ba haka ba to shi kuma wancan na karshen kun gane ko wannan shi yanzu so yake ka yayi refilling saboda ya ji ta mau to wannan shine islamic chain of reference ana aunawa ne abin da yake zaruri ne na rayuwa wanda shi ne malamai suke cewa abin da yake da alaƙa da kiyaye zaruriyatul khams ko dai kiyaye rai ko kiyaye addini ko kiyaye hankali ko kiyaye nasaba ko kuma kiyaye dukiya na biyu shine bukata abin da zai zai discomforting ɗinka kaga wancan a matsayinsa na ɗan jami'a in ya hau saman talboji akwai zai discomfort ko ba haka ba ga rana tana bugunsa amma dai ba dole ba ko ba wannan ɗin ma dai zai iya zuwa gida ko ba haka ba to shi kuma wancan ba shi da kursisi dole sai ya tafi an gane ko so don haka a karan kanka ya zama kana da wannan scale of preference kuma kai ma a karan kanka ka kiyayi israfi ko kuma zurfafawa a cikin tahsiniyat alhali ga sauran jama'a suna da bukata na zaruriyat ka zo za ka siyi balangu sai wani ya tsaya ya ce don girman Allah ka taimaka masa matarsa ba ta da lafiya za a ƙara mata jini ana neman an samu wanda zai ba da jinin kudin ledar jinin ne dubu uku ba shi da ita kai kuma ka ce a sa guda uku a wuta ka ci ka koshi ka fito tsakani da Allah da bukatar ka da wannan tsiran guda uku da bukatar sa na jini a sawa matarsa wanne yafi to idan ka fahimci fiqhul awlawiyat din musulunci sai ka ce mai tsire da Allah ya haƙuri mayasu ko kuma mayar da biyu ko ba haka ba sa guda ɗaya sai ka bashi biyu ka je ka nemi cikon an gane ko saboda mai shi nasa baruri ne sai kuma naka tahsini ne ka ci ka koshi a likitance ma watakila su dokta ce bai kamata ka ci ba saboda karfe taran dare ya za ka ci tsire kuma ka kwanta watakila sai su ce ai wannan bai zama balance diet ba almuhim wannan wani bangare ne daban ina fata mun fahimci scale of preference to a karan kanka ya zama kana da wannan kuma wajen wanda zaka taimaka wa shi ma ya zama kama da irin wannan Allah ya sa mu dace don haka haramta tazbir a shari'ar musulunci yana daga cikin hanyoyi na kiyaye dukiya kuma saboda kar a barnatar da ita domin idan an yi almubazzaranci an salwantar da dukiya to an fitar da ita daga babinta yadda shari'a ta bukaci a kiyaye ta wanda wannan ɗaya daga cikin hanyoyi ne na hifdul mali da addinin musulunci ya sanyawa muhimmanci don a kiyaye dukiya domin a bata muhimmanci sai aka hana ta tabbir don haka ma da za a samu wani ya yi tabbiri wanda ya fi ƙarfin hankali to sai a yi masa hajju sai a hana shi tasarrufi a kan dukiyar sai a kwace dukiyar a rike iya abin da yake bukata in ya ji yunwa a siya masa tuwo in sallah ta zo a masa ɗinki in ya yi kwaɗayi a siya masa balangun ɗari biyar shi kenan amma ba za a ƙara yadda ba saboda me saboda kare wulaƙantar da dukiya Allah subhanahu wata'ala ya sanya dukiya a matsayin abu mai muhimmanci ya sanya ta qawamul hayani da ita rayuwa take tafiya to dan haka addinin musulunci bai yadda a tozarta ta ba to daga cikin hanyoyin da addinin musulunci ya kiyaye dukiya ya bata kariya shine haramta almubazzaranci wala tubaddir tabdira innal mubaddirina kanu ikhwana shayatin lallai almubazzarai sun kasance ƴan uwan shaytanu ne wa kana shaytanu li rabbih kafura shi ko iblis wagan su kwata kwata ya kasance ga ubangijinsa la'ananne ne wanda aka kore shi daga rahamar Allah Allah ramma mu karasa ayan nan ta karshe
وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا na'am Allah subhanahu wata'ala yace wa imma tu'ridan anhum ibtigaa rahmatin min rabbika koda zaka juya musu baya ba zaka basu ba kai ma kana tsammanin sai sanda Allah ya baka kana jiran rahamar ubangiji subhanahu wata'ala tarjuha to fa qul lahum qawlan maysura ka faɗa musu magana wacce take mai daɗi kada ka gaya musu mummunar magana ma'ana idan ka saba infaki kana taimakawa dilqudil qurba wal yatama wal masakin wabna sabili kana taimaka musu sai ya zama baka da iko to kana tsammanin Allah zai baka a gaba to kada ka cire tsammani daga rahamar Allah kul ya ibadiyal ladina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah